ya su dinga yada ƙarya game da karaya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama
wato maharin da aka aika wadansu sai an kashe su wadansu sai ake sai an kashe sun waɗi idan sauran munanan labaruka marasa daɗi kuma wanda babu ƙanshin gaskiya a ciki Allah ya hana wannan irin ƙarya da irin wannan sai gunye su to lalle lalle ba don haka ba da su abin da zai faru amma masu wannan hali Allah ta mal'oni an nisan ta su da samun rahamar ubangiji aina ma su ɗuri na aka same su wujidu wujidu a kama su da kudu a kakkafe su ta kabila wato hukunci wato kira a yana hukunci biyan hada wannan shi ne hukuncin su alaji hadin amurki gida dukkan wato umar na umarni sunan sallahi wannan hanyar allah ne irin wannan lalzina kalamin kaulon ya gabata ya kuma gudana ga wanda suka gabata min al-umum al-madi ya riga al-umum da suka wuce fi munafiki ma cikin munafikan almudlikina almu'mini masu sai gumi wa mu'minai walan tajida da sunan Allah ta badilin munafika musanyawa ba ga hanyar Allah minhu daga alafiri Allah ba zai canza al'adarsa ya dai ki abun da aka dai wal alisan na zana ya rasulullahi mutane na tambayar ka kullum mutanen makka hannun sa'adi akan tashin alkiyama mata aka kuni rayar su tashin alkiyama kulka ce musu inna ma ilmuha inda Allah sanin yaushe ne tashin aljama sanin yana wurin Allah wa ma yi tiri ka bai sanar da kai ai ma'ana an ta lata alama ba sani ba la Allah ta ta takunu qariban warki tashin aljama da an same da abu kusa amma dai baka sani shi ba inna Allah lallana Allah la'ana al-kafirin ya la'ani kafirai ab'adahu ya nisanta wa azalahu ta'ira ya muta bi muta mai tsanani naran shadidata wuta mai tsanani ya tsafta nuna za su shige ta kalin za su dawama muqaddaran kuruduhum dawama su biya cikin wuta an kaddara shi a barin har abada la yi biduna waliyan ba za su samu wani majibin tilamari ba ya fasin da zai kiyaye su an hada wuta wala na jiran kuma za su samu mataimaki ba ya dafa wa da sun kuɗe ta an hun gabarin yawan da kalmo zuwa mun nari wanda fuskokin su ke jujjuyawa cikin wuta ya kulu suna cewa ya laifin a kai kanmu a danar lawa a danar rasula da mun sani da mun bi Allah da mun bi manzon Allah amma ba mu sani ba wa kalu suka ce ai azaba mabiya minhu a cikin suke cewa rabana ya ubangijinmu ina a dana sa'adatina mu mun yi biyayya da shugabanninmu rufe hakan sadata na a wata kira kan jam'ul jam'i ke sadata jam'ul jam'i tawa sadata jam'i haka ya yi shagabannin mu ne wa kubara ana da manyan mu muka bi fa'abalu na sabila suka ɓadda mu akan hanya tariƙar huda hanya ta shirya rabbana ya ubangijinmu ati muka ba su bifayin ninki biyu min azabi na azab ai min da azabi na ka babu ninkin azabar wal anhu kalani adimu ka adadu da ya Allah lanan kadir azaba mai yawa adadu man adadu da yake da yawa kabi ya da bin wahada yau gon kafi a ce kabira ai ayyuma azaba mai girma ya ayyuhal ladina amanu ya masu imani la takunu kada ku kasance ma nabi kun da annabin ku sallallahu alaihi wasallam kalabin adawa mu za ka masu turar da anai musa masu tuda anai musa kar ku zama idan haka kamar rahul laham bi maqalu sai Allah ya tsere da anai musa da abin da suka faɗa wata rana suna ce anai musa yana da kayan maza shi da bai zuwa kogi ya yi wanka tsirara cikin mutane shi ko yana haka ne tsawa saboda kiyaye tsirai amma su kuma suka zama masu cutarwa ga anai musa ai kayan maza ne da shi wannan kayan maza ya sa ai ba zai fi shiga cikin mutane ya wanka tsirara ba kullum zai tafi nesa ya je yawan kansa to ran nan sai Allah ya fi kubuta da annabi Musa daga irin wannan to annabi Musa yana da wani dutse wanda sai ya da ya tafi da dutsen ya je can inda ba mutane ya tuka kayansa ya yana ga tasu ya dora kayansa akan dutsen haka yake yi sai ya wankansa ranar yana ya haka bisa al'adar da kawai sai dutsen ya gurga kayan shi ne za a cikin bakar ake magana an gaya a nan musa ya riki dutse da sandarsa sai ce wa huwa allazi farra bi thawbi dutsen shine dutsen nan da ya gurre sufar annabi Musa ya biyo shi ya kamo dutsen da ya dauka kayansa ai dutsen ya jigo da shi cikin jama'a to gan shi gashi nan ranar da a suka jashe lafiya da kalau bai da abin da ake masa magana to alayi halin mutum kai ya zama mai magana ta cutawa ga ma'aikin abu ko zayar wando igiyar wando wanda ake ɗaure wando da shi da za ka rena na annabi wani magana mai muni a kai za a iya kashe mutum ko jauto izari abin da ake ɗaura ɗan ƙaramin mayafi kamar tawul a kunkumi don sutura a ɗora riga a kai ko kamar wannan ka taɓa kimar da na annabi to akwai matsala ai wani ya taɓa rubewa wani ya taɓa rube hancinsa a kashin jakin annabi eh aka nika shi eh saboda me zai toshe hancin da dan jakin annabi ya yi gafi sai to kafin da ke yabi magana da bara ka kiyaye abu kowane abu yana samun daraja daga mai shi ƙararar da joron nasi a turu da kafin wani samu labarin kare na wasu waje ya nuna karama yayin da karen ya shiga kogo tare da masu karen kar ba haka manta ta tunna karen ba nasu bane mai karen daban ashabul kafi daban karen daban mai karen ya gamu da su ne za su tafi ina za ku je suka ce za su bar wannan gari saboda sarki ya tsananta yana sa a yi masa bauta za su tafi wurin da ya sauka a yi bautar Allah su ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ita to mu dabi mana a wanda kana bukata suka zama dabi sai suka dabi da shi to kare kuma ka san kare da mai shi sai biyu ba su kore shi ba to kaji mai kare ne ya bi waliyai to ba ma mai karen ba karen ma ya samu rabo ya je kwanta da su a cikin kogo wa kalbuhum ba su min zira'i bil wasit haka Allah ba kare ya shimfa da dantsansa haka a wani farfajiya ya aje kansa suke bacci shekara ɗari uku da tara a cikin shekara ɗari uku da tara nan ba buƙatar bayan gida ba buƙatar bawali ba yunwa ba ƙirwa babu damuwa ko guda ɗaya kuma Allah ya da wani mutum mai suna mutum ya zo ko aljani ya ce zai shiga wannan guri ya tuta muku Allah ya hana saboda Allah ya yi da sun ga da wanda Allah ya yi da shi kai maka ji daɗin ta kare ba kuma karen ma ba na wani kai tsaye ba me karen ne ya bi su karen ya samu wato mai gidan na sa ya samu madadi a wurinsu shi kuma karen shi ma ya ta albarkaci to wannan haka ne abu yana samun albarkar mai shi to wannan ke to masu imani kar ku zama irin mutanen annabi musa masu shutawa annabi musa don haka Allah ya kira masu imani kar su zama na masu cutawa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mutane Allah Musa suke cutawa ga annabi Musa saboda haka nan wannan dutsen ya kubutar da annabi Musa wannan abin da suke masa zargi babu kar a yi wa annabi irin waɗannan abubuwa da makamantar wa kana inda lahi wajiya yana da daraja da matsaya a wurin annabi wa bima uzi bihi na wa bima uzi bihi nabiyuna ya daga abin da ake tuta annabi murji sallallahu alaihi wasallam annahu qasama qidman annabi ya raba wani rabo wata ran fa qala rajulun sai wani mutum ya katon gemu yace hadidi qidmatu ma uridu biha wajhu Allah wannan wata rabo ne ake wadda ba a yi don Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi gabi man nabi sallallahu alaihi zalika annabi ya ji harkin wannan magana wa qala yarhamu Allah Musa ayati Allah ji kan annabi Musa ayati annabi idan idan mu da ta bata masa rai yawanci abin da ya faɗa kuma kaman addu'a ne tunda mutanen sun bata masa rai muka yi wani abu kai ya zama addu'a mara kyau kuma ga al'ummarsa sai yake Allah ya rahama ga annabi Musa la qarudi an tuta masa ya fita da min hada da wannan fasa da ya hakuri rawahul bukhari bukhari ya rawaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri kaje wani mutum ya zo ya zara ta kwabinsa zai kare wa wannan mutumin kai wanda ya ga annabi magana mara dadi irin wannan annabi ya ba shi idan gaje wannan ba cikin dudar da za a samu wasu mutane wanda in ka ji karatun su kare na naka in ka ga sallar su kare na taka ka ga addinin su kare na naka kamar wasu mutane na kirki na Allah da annabi suna karanta qur'ani qur'ani bai wuce makogoron su ba in ji annabi balle bi zuci Allah ya kiyaye sai annabi ya hana kare ji saboda akwai duniya mutane ji ɗarin zan guda cikin Allah ya alƙawarin haka ya walabina amanu ya masu imani ittaqullaha ku zama masu tsoron Allah وقولوا قولا سديدا فوضما غنا مي قيا ثواب وجهك ديدي لي لكم اعمالكم ان جارا مك ايكمكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله دون دعاء الله ده منزلسا وقد فاز فوزا عظيما للي يا رب مبارك وانا عام البركه كنت ايوي دي ايوي بيني ina daga cikin abin da kuma dan Abdul Aziz a halifatin sai kuma ni ya sa su a cikin kudu ba ya zama dajiya wato kamar karshen gudu ba a marjin dajin da ake da ake zagin aliyu da ‘ya'yansa da na kusa da shi a ɗaya bangaren kuma suna zagin ma'awiya da yazidu da ambun al'asi da sauran wasu mutane da ya hana haka haka sa ta a cikin karshen gudu ba ya wani zama da kullawa kulu kaulan saridan yi lakum amala da yi lakum zunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أبي يقول لكم ذاك أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإنجان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يجي وقوموا إلى صلاتكم تراعي صلى هذا الآن صلى ورجع أي ما أقول دبا ديني مذبا هذا تنبغي كان هذا كلام نكره ko da gida wani adam kuma da karanta wa Allah wa rasulullah ko da qalan sadidan tana cikin kudiwar manzon Allah wanda manzon Allah yayi da wani ke ba da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya abadan to a ciki ya karanta aya ayoyi a ciki akwai yawon damar da kullum haka ta kaci a ciki akwai yawon nasu da ƙuran kula da kalakun nasu waye da a ciki akwai yawon na amur da ƙulla a wa ƙulo ƙaunar su din wannan ayar a ciki akwai alam da ƙulla a walta gudun nasu ma ƙadamar lagari da ko ya haɗa sai suka zama kuɗuwa wannan kuɗuwar annabi liman da iya hawa min bari da su sai ya karanta mu da mafi yin huɗubar juma'a ko huɗubar idinsa sai dai ina yi wani abu wanda ya faru sabo yana so ya magana akan wannan abu ya zama kamar sako da mutane nan kuma sai sa abin da ya magana yake da munasaba da wani abin da ya faru amma na addu'a ai addu'a dan neman tsari a nemi tsari na kuma yin gargadi a yi gargadi na alhiji a yi alhiji ko da bila kun duno ku Allah zai gafarta muku zunuban ku wa wai da lawa rasulun da ya Allah da manzon sa faqad fa hada fa da ajima hakika ya rabo babban rabo ya rabo da babban rabo na lagata ma duya matakar abin ne masa inna mu in ji Allah arna amanata mun ba da ayyuka na amana a salawat amana farko sallah lokaci biyar wa gaira da sauransu ima fi fi da daga abin da ke cikin aikata ta mina sawabi na daga lada wa tarjiya a barin da kuwa mina leƙaɗi daga hukuma sai muka ɗauki wannan amana ala samawati aka bai samai bakwai za ku iya tsare wannan lokacin sallah ku kawo su a kan lokacinsu ku kawo su da haƙoƙinsu a ba ku aljanna za ku iya ko ba za mu iya wal arli aka bai ƙasa ce ba za ta iya ba wal jibal aka bai duwatsu su ce ba za su iya ba yayin da aka biya faman Allah ya halitta musu fahimta wani dukan da magana fa abaina suka kiyarda an yi hamilna su ɗauki wannan amana wa yafaqna min ha suka ji tsoro in ka dawo alƙawari za ka yi abu a baka aljanna in baka yi ba ya za a yi ka san gudun azaka ko tun an ce in ka yi za a baka aljanna to in baka yi ba ta ga sai wuta kenan saboda ce tuna jin tsoro ka ce za ta yi ta kaza za ta shiga wuta aka ta faɗi haka zuwa zuwa suka faɗi haka to ya aka yi kenan wa hamala halin sa sai mutum ya dauka sama ba za ta iya ba ƙasa ba za ta iya ba dutse ba zai iya ba wai kai dan adam mutum ni da kai muka da zamu iya an ga mutum na rigima ko to zo annabi adam ko ba da amli ha da aka kawo abubuwan da za a aikata da ya kalli abin da za a biya zai ga wannan aiki kai tukuci ba ma aikin ka bai kai tukuci abin da aka baka ba ya za a yaro ya kama ta ne aka kanta dubu goma dubu goma abin ne tsawon ma ba to kamar haka abin da Allah zai bayar in mun cika sharɗin wannan aikin da muka yi an masa kuɗi bai kai kuɗi ba don haka Adamu ya ɗauko yake za a iya ina ka ana zaluman da shi ɗan Adam zaluman da nan ya kan zalunta kansa ya aka yi zalunci kansa shi ɗan Adam mutum bai ma hamala ba ya kan ɗau abun da ba zai iya ɗauka ba da kowane aka ɗora ma kayan da kai ka san ƙarfin ka ai sai ka yadda ka ba da umarni aka ɗora ma kayan da ya fi ƙarfin ka da Allah ba samu matsala ba yahudan ya ga isaka Allah ce mun yi haka ne ba yi azaba lahu don Allah ya azaba wato mun sa adam ya dauko wannan don ya yi azaba al munafiqina wa munafiqai maza wal munafiqati munafiqai mata wal mushrikin da kafirai mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata الملكين الأمانة ما تتوذرت أمانة دولا كانت أمانة ويتوب الله على المؤمنين الله أقول لك يتوب المؤمنين ماذا والمؤمنات المؤمنين ماتا المؤدين الأمانة ما تبار أمانة وكان الله غفورا رحيما الله من غفر أنك مؤمنين رحيما كم الله من جنك إنك مؤمنين نسينك أشوانا سوى سوانا أخذاجه الحمد لله وكان الذين يدعون على دين الساعة والمسيح والدين هادي النهار عالم الغيب لا يعلم العلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الإسلام ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم والذين لا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من أليم والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك أحوالا ويأتيهم ويأتيهم آخرات عزيز العزيز وقال الذين كفروا أن تدلكم على رجل ينكركم إذا مزلتم كل مؤدا إنكم لفي كريه يسير هل كريه على الله كريم أنبيهم جنات والذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وعذاب الوعيد أفلم ير إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن الله تسبح النصر أو يزيد عليهم بالرحم يرتاحون إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
saboda ɗan zai ba mu kisar annabi dawud da sa alƙawo za mu haɗa sauko ta hannu dawowa kawo bismillahir rahmanir rahim wannan sura da zamu shiga ana masa lakabi suratul kabaiwa da sura saba'a wasu kabilu a kasar yaman kan garin da annabi sulaimana ya auro masa rauni a banki ke na asaba yawa to wannan surar za ta ba mu labari wani abun mamaki a garin kuma a cikin za mu ji in Allah ya yarda ainihin larabawan madina wanda ake kira ko banu najjar ko ana cewa autu da kazarar larabawa ƙabilun larabawa na madina za a ji kawarcewar daga kansa ba suka dawo madina tun kafin annabi ya zo dalilin larabawa a madina kenan amma da yahuda ne kun a wurin wannan sura ce sura ta sabai an kada sura ga baki ɗayanta a maka banda a wata aya ilgida wa yallan na oji ilima wannan aya ita kan a madina ta sauka amma sauran ayoyin suran wato ayoyi hamsin da biyar a wani kawalin kuma da kudu ɗaya a cikin su suka sauka a madina sauran duk a maka suka sauka bismillahir rahmanir rahim wannan sura tana ɗaya daga cikin alhamdu alhamdu guda hudu da ake rabawa alkurani gida hudu akwai alhamdu ta fatiha akwai alhamdu ta al'ami akwai alhamdu ta kahafi sai da wannan alhamdu din da su ake raba alkurani kashi hudu kowace alhamdu daya tana da alaƙa da zayyana sai da wani kowace alhamdu a saman zayyana ba a tura tsakanin daga tura mai zayyana sai alhamdu in sama aka in kuma kada aka daga alhamdu zai sai mai zayyana sai wannan ne kadai aka samu dan tazara don wani alhamdu na zafa aka ɗauka ga alhamdu fati suna nan kuma ga yasin ko yawa ga ya gabi ne ma da abin dawo a nan sajar take a nan da yana din take to amma dai wannan alhamdu ibili ta raba hudu dawo Allah ya ji alhamdu gode haka ba daga Allah hamid da Allah nan tsawo bidalika Allah mu daga zargi ya yi zatin sa da wannan almuradu bi abu da yake da wannan at-tanawa kirari bi marmuni saboda abin da ya kunsa min subut alhamdi na tabbatar godiya wa huwa alwadu godiya shine fadantawa bil jamil abu mai kawo ya tabbata lillahi ga Allah ta'ala madaukakin sarki allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wannan shine yake da abun da ke cikin sama da kasa duka milkan shi ya mallake su mallakar sa ne wa kalkan kuma shi ya halitta su halittar sa ne walau al'amru bil akhirah godiya ta tabbata ga Allah akan al'akhirah ran gobe kiyama ta duniya kamar yadda godiya ta tabbata ga Allah a duniya ya maduhu awliyahu bayan Allah waliyan Allah yardaddun Allah za mu gode wa Allah idan da kalu jannata kadan zo da zuwa aljanna duk da zuwa wa Allah godiya duk wani tsoro da ake ji ko duk an haihu a yi godiya wa huwa hakimu Allah shine gwani bi bi a cikin aikinsa alkabiru Allah ne masa niji kalbi ga aikinsa ya rabu Allah ya san ma ya yi abin da yake shiga kullanne cikin ƙasa kama yin kamar ruwa haka ai ruwan sama ruwa na shiga cikin ƙasa Allah ya san wannan adadin kugo nawa ne ya shiga ƙasa iya ina zai tsaya da wanda kogi da wanda kogi a kasa zai haɗu da wannan ruwa wa gairi da wannan sa kuma ya karu da abin da yake fita Allah ya sa abin da yake fita min hada kasa kana batin kamar tsirrai wa gairi da wannan sa an ce tsirrai ma ba ma tsirrai ba tukun ƙwayenni da ke cikin ƙasa na na kowane kalar iri wanda za a iya yin ruwa ya turo kowane ƙwaya ɗaya an sa mala'ika ɗaya ya kula da ya kafar wadatar Allah kowane kwana ko na ciyawa ne kwaya ɗaya mala'ika da kula da saboda wadatar Allah idan ya tsoro kuma kowane ganye ta ganye duk yawan ganyen da ɗanye da busasshe yana da adadi a wurin Allah amma yanzu da abin da yake zauna yana sama daga sama yanzu rikin na arziki ta arziki ya daga sama ne Allah ga mata mala ko wa gairihi da wannan kuma daga zaman to ba ta da ake neman abubuwan ba ta biya daga na take zuwa daga sama take a wata ma wa ta rike aka nema ko ba haka dare ta sama yake zuwa eh imran ka gani arziki daga sama yake sauka Allah ya saukar da arziki daga sama Allah ya sa abin da yake saukowa daga sama wa ma ya aruji abin da yake hawa kuma daga kasa ya sama kamar ayyukan bayi Allah ya san wannan in ka aiki mai kyau zai hau Allah ba gairi yadda wani aikin akwai abin da suke hawa kamar mala'iku da wani ku wa huwa rahimu Allah ne mai jinkai mai tausayi bi auliya ihi ga waliyansa bayansa mabiya al-ghafur mai gafara lama gare su wa qala allazina kafaru kafirai suka ce la ta tina sa'atu lalle lalle muna da tabbacin ba za a yi tashin alkiyama ba alkiyaman nan ba za ta zo ba alkiyamatu ita ce a sa'atu ba za ta zo ba in ji kafirai Allah ya bada asali kullum ga ya musu ya rasulullahi kaje bale za ta zo ta wara firan zuwa da ubangiji la tatiyan nakum tashin alkiyama za ta zo muku alimul gaibi Allah shi ne masanin gaibi ko alimi aka faɗa a wani wajen alimul gaibi bil jarri da masifatun warrama da kawar mubtada'in da ruba kuma labarin mubtada mm la ya duba ba abin da yake nisa ya gibu ya buya an wa Allah mai tsalu zaradin ko da nauyi da zai awoni gwargwadon wato kiyasi ƙarami cancan kiyasin na azgaru na mulkin kai ko kaman sa ba zai koya wa Allah ba to kiyasin nan shi zama wati a cikin saman ba ma sama ɗaya ba a cikin saman gaba ɗaya ba inda kiyasi zai iya koya Allah bai gan shi ba wala bil ala haka a cikin kasai ba inda gurguran kiyashi zai iya koya Allah bai gan shi ba wala azgaru min zalika ai abun da yake kiyashin kankanta ma ba zai koya wa Allah a sama ko a ƙasa ba sai Allah yana ganin sa wala akbar babu abin da yake girma kuma daga wannan kiyashi illa fi kitabin mubin wato bi yana cikin littafi mabayyani shine lawal mabud allo abin karewa yaji dudun Allah ya sakamako fiha a cikin ta a takawa allazina amanu wanda suka imani wa min salihat da aikata ayyukan nagarta sai a musa sakamako ulaika lahum maghfiratun wa rizqun hasan suna da wato gafara wa rizqun da arziki karimun ma'anan karimun hasan mai kyau kenan fil jannati a cikin aljanna walladina da'u kaga masu aiki fi bidal ayata wajen fata ayoyin alqur'ani da Allah mu ko mujizina wafi kiratin a wani kira kuna a nan wafi ma ya ji da abin da yake zuwa a wani kira ake mu'ajizina mu'ujizina daban mu'ajizina daban in an na mu'ujizina ana ce masu kasawa ne ba za su iya ba a duk da suke so zai ba za su iya ba in an ce mu'ajizina kuma ana ce garin mu suke kaman ba za mu iya ba kaman mun kasa wato kaman sun fi karfin mu kenan suke mana barna awo gogon musabi gina da na suna kamar sun tsere mana fa ya kuta su kurje mana idan ne saboda suna gannan zaton wato Allah ba aza babu tashin alkiyama wala iqaba babu wata abuwa shi za su ga zamanin sun fi karfin wala ya galamu azabu wannan akwai azaba a kansu min rijizin na wata mummunan azaba mummunan azaba ma na azaba mai tsanani ai dama azaba ba wata kyakkyawa sai sai dai wata bauta tsanani alimu mai raɗaɗi kuwa an karanta alimin biljarri wa rabu ko alimun ne zama sifa na rijizin ne ko azabun ne rijizin alimin ko azabun alimun su an karanta wa yara wata wani ayar da ta mace ga tana wani lalata hutu ilima ai ma'ana ya alamun lalata hutu ilima abu ta littafi sun sani muminu ahalli kitab su ne muminan yahudu ta wula abu na salami yana abu dan salami wa sahabi da almajiran da sun sani allazi unzila ilayka abin da aka saukar maka daga rabbika daga ubangijinka shi alqur'ani nan huwa shine fasalul haqqi bayani dalla dalla kuma na gaskiya wa yadina kiyarwa ila siratin zuwa ga tafarki tariqil azizil hamidi hanyar mai rinjaye abin godiya shine Allah wato duk izzatul mahmud ma abocin buwaya abin godiya wa qala allazina kafaru kafirai suka ce ai qala ba'duhum ala ja'at ta'ajjubi wato ta ta'ajjubi kafirai ke faɗa amma suna faɗa ne saboda tsantsan mamaki libasin suna gaya wa junansu suka ce hal na dullukum ko dai mu nuna muku ne kama a ce alama gidan mu nuna muku wani mutumi mutumin da kuke nufi shi ne annai muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin ya nabi ko zai ba ku labari annabun cewa ku idan mu dukkan idan kuka wawwaɗe kuka tsintsike kuka yanyanke ku idin kullum madadin yanyankewa na gaba ɗaya aka nike aka diddige aka warwatse cikin ƙasa innakum lafi kalkin jadidin wai zai ce ku din nan za a iya dawo da ku wata halitta sabuwa kafirai suka ce saboda mamaki to shin wannan mutum mai wannan labari mai ba da labarin cewar mutum ya mutu ya zama ƙasa ya lalace na za a dawo da shi da abu abu da ra'alar layi shin ƙarya ce kawai tsantsa ya ƙirƙira yi dangana wa Allah subhanan layi ibar da hamza da ikibhami wannan ikibhami tambaya wato bin aka wadatu bi har ita wato alhamdulillah wa aka hamdar wasali shin ƙarya ya ƙirƙira ya dangana alallahi wa Allah yake Allah zai ta da halitta bayan ta lalace kajiban kajiya da mara tushe shi dalika a wannan magana ta sa an bili jinnatu ko ku sabin hankali ne da shi yana faɗa ne a cikin hankalinsa ba jununu akwai hauka ka kayyara bihi dalika take masa wannan take masa wannan wato sake-saken ta'ala da Allah Allah ya karbi magana yace bal bal magana magana alladina la yu'minu bil akhirati kaga mutane ba su imani da ranar lahira ba al mujamil da Allah ba'd wal azabi waje ko lahira a cikin kunjin aljama da azaba wannan mutane ba su yadda suka ba da gaskiya da kiyaman nan ba fil azabi suna cikin azaba biya a lahira wa dalalil ba'id kuma suna cikin bata mai nisa a lahira Allah haƙi daga wannan gaskiya fi dini a nan duniya amalan ya rau ai ba sa gani ne yan duru ba za su duba ba ila ma baina aidi wa ma kalbahum su dubi gaban su mana su duba bayan su ma fawqahum wa ma tahtahum su duba saman su duba kasan su min as-samai wal ard su duba sama su kalli sama su duba kasan su kalli kasa su gane inna ja'a muka so in ji Allah nakasibihimul arda sai mu kirbar da ƙasa da su wato ƙasa ta lobe da su su lumi a ƙasar mun ga dama sai mu yi haka a wani ƙiɗalayin kisban ko mu kisban ko mu yanko wani yanki daga sama mu cibe su ya faɗo ya rube su ya binne su yadda sama daga sama in mun ga dama sai mu yi haka in ji Allah inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatan duka aya ne da kulli abdin ga kowane bawa munibin mai tawakkali raja'in ba mai komawa ila rabbi wurin ubangijinsa sai ga aya wacce ta dullu za ta nuni ala qudratillah akan iyawar Allah alal ba'ati bisa tashin alkiyama wa ma ya jawo da abin da Allah ya so za mu kwana anan in Allah ya ba mu iko ko za a dora gobe da ina kwana zuwa abin da ya sawaga za mu je biye mu dire ko karshen sotu fadiri ko ƙarshen tura fadi ko ƙarshen wannan tura nan za a ɗan rarrafa a samu a kwana amma dai rarrafa ne za a ɗaura kafin in Allah ya yi